عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata hudu da watan rabi'in al'akhir hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida, wanda ya yi daidai da bakwai da watan goma watan Oktoba, miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala da muke gabatarwa a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a kasaitaccen wannan birnin tawa jamhuriyar Niger wanda wannan darasi ne na hamsin da biyar a jerin darussanmu da za mu gabatar na wannan littafi. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna nan a cikin bayanin da malam yake muna game da tasiri ko mummunan tasirin sabon Allah subhanahu wa ta'ala waɗan annabi Adam wanda mun karanta wa min hada 29 wanda za mu tashi akan na 30 kasantuwar kuma baya da baya da tsawo kuma satin da gabata darasin da aka yi recorder ba ta yi ba to za mu ɗanyi kaɗan baya sai mu ci gaba da darasin mu tun da wa min hana talatin da ɗaya kusan darasi guda biyu ne yana da wuyar a mu fara karatun hadisi mu ma'ida shi kun ga akwai in na ce a ta sai ku ce a ƙara shi kuma lokacin ba zai wadatar ba mu yi su gaba ɗaya ba don haka ba gaskiya ba za mu dawo ba sai mu ci gaba amma yake cewa daga inda bai doko ba mu faru daga wa min hana na nawa ne zamu tashi a nan 25 ne muka shi yanzu na 26 zamu tashi kenan kafin shi wa min hana 24 wa min athari dhunubi wal ma'asi annaha tuhbisu fil ardi anwa'a min al fasadi malacin na daga cikin mummunan tasirin zunubi da kuma saban Allah annaha tuhdisu fil ardi anwa'an min al-fasad cewa zinubi da saban Allah yana haifar da nau'uka da dama na saban Allah na na banna a doron ƙasa fil miyahi a cikin ruwa teku wal hawa'i da kuma iska sarari cikin iska ma yana haddasar da nau'i na banna wazzar'i da kuma tsirrai abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wasimari da ma ƴaƴan itace da suke fitarwa walmasakin da kuma wurare yin zama. Sabon Allah subhanahu wa ta'ala yana jayo ɓanna a cikin ruwa, ruwa su gurɓace, yana jayo gurɓacewar yanayi a cikin gurɓacewar sarari, ai duka ana ta gurɓacewar yanayi a environment wace ce, duk matsala ta environment ta janci yanayi ya gurɓace to sabon Allah ne. In har za a tsare doka ta Allah, Allah zai kiyaye mana yanayi. Mun fahimci karatun ruwa suna gurɓacewa ta hanyar sabon Allah subhanahu wa ta'ala. haka tsirrai Allah yana turo da afara da murzina da wacece ta dinga addabar abin da aka noma dalilin sabon Allah subhanahu wataala haka ayan itace Allah na cire albarkar girman su da ninarsu da kyawu kaga da ba a san a sa wani taki wani angire ba ko haka ne duk wanda ke noma shekara 20 baya bai san wani angire ba ba wani taki taki ne na gida yake sanya kuma a ci maka tafi badawa bisa da da ta yanzu haka ne kasantuwar lokacin an rage ba sabon Allah irin da ake yi a wannan lokaci. Wal masakin haka ma da wuraren zama Allah yana yana sanya banna ta a wuraren zama na ashiri aminci mutum da gida ne bai iya zama da gidanka baka iya kwana waje sai cikin daki sai ka kulle wannan musiba ce wannan yana cikin tasirin sabon Allah subhanahu wataala da makamantan wannan duka sai ka sa kamera da surveillance sai ka yi wace ce kuma a a samu rubcewar gidaje duka wannan nau'i ne na banna wanda shi sabon Allah ke haddasawa qala ta'ala sai malam ya buga hujja saboda malam malaman sunna ba sa basu sai da sai da zakaran su ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا ولعلهم يرجعون Allah ya ce banna ta bayyana banna ta bayyana a cikin garuruwa birane da kuma ƙauyuka shine fil barri walbahar Allah ce bima kasabat aidin nas sakamakon abinda mutane suka aiwatar da kawunansu Allah ya ce wannan ya bai yuziqahum ba'da allazi amilu dan dai Allah ya dandana musu sakamakon abinda suka aiwatar da hannayensu Allah ya dandana musu hukuba abinda suka jawo kansu la'allahum yarji'una ko sun dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala qala mujahid al-imam mujahid muka ce dalibin Abdullahi dan dan Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza waliya zalimu sa'abi zulmi wal fasadi fayahbisu Allah lahu bidhalika al qatara yace idan idan azzalimi mugu yajibinci sha'ani ta hanyar ya tafi yana zalunci ya tafi yana yin zalunci a doron kasa wal fasadi yana kuma yin banna idan azzalimi ya jibinci al'amari na zalunci ya fara yin zalunci a doron ƙasa da kuma banna to sai Allah subhanahu wata'ala ya biye masa da da ababe kamar haka fa yahbisu Allah bi zalika alqatara sai Allah subhanahu wata'ala ya rike ruwan sama da wannan dalilin sabon Allah azzalimi sai Allah ya hana ruwan sama baki daya mun fahimta fa yuhlikul harsu wan nasl sai tsirrai su dinga mu suna halaka sai ga an ce ga kanu sun fara kai hatsi ya tafi masha Allah ana shirye-shiryen girbi sai Allah ya janye ruwa kuma sai murzuna ta zo sai ta canye wayannan abun kaga dalilin sabon wasu daga cikin bayin Allah ne kenan ko wannas da kuma watan zuriya sai a yawaita mutuwa a yawaita masasara kawai ana kai mutum sai a ce babu jini ana sa haka kuma ya tafi duka wannan dalilin sabon Allah ne wallahi alazim sabon Allah yana yawa yana kawo yawaita mutuwa cikin al'umma yana sa Allah ya ta karban mutane kawai ta ci wuta wannan yana tafiya sai ga an tafi kaga kawai abin ya zama to ruwan dare game duniya ita kanta mutuwar ta zama to yayi a cikin al'umma mun fahimta masha Allah ma yace wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son mabannata thumma qara'a dhahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un sai karanta wannan ayar cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahr banna ta bayyana cikin sarari ma'ana a cikin kaurin birane wal bahr da kuma kauyuka dalilin saban dalilin abinda muta suka aiwatar sai wannan ta bayyana ashe idan mutane suka yi saban Allah to fashi da makami da banna za ta yawaita za a yawaita sace-sace za a yawaita zinace-zinace za a yawaita luwadi za a yawaita cin hanci da rashawa za a yawaita ukuba abuwa bai da dama yanzu bari in gaya muku ai na bada misali wancan sati na ce mun ga wani abu da muke fama da shi na kame kayan motuna a wannan garin ko idan ka aje hankalinka ka dibi wannan ayar sai ka ga abin da muke aiwatarwa ne sai Allah yake mana ukuba ta wannan bangaren kun gane karatun zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ta liziqahum ba'da allazi amilu sakamakon abun da muke yi sai Allah ya dandana mu da hukuma ta hanyoyi da dama Allah ce la'allahum yarji'un ko sun dawo wa Allah subhanahu wataala thumma qala sai imam mujahid cewa amma wallahi ina da rantsuwa da Allah ma huwa bahrukum hadha ba fa Allah yana nihin ce ku bane wanda kuka sani ba wannan ba shi ba walakin kulle kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahr sai dukkanin wani birni wani gari da yake gefen ruwan suke gudana to wannan shake ni da da albahar duk wani garin da ke da kai ruwa suna tafiya a gagashin wannan garin to shi yake nihi da shi ma'ana birane Allah yake nihi ai ka sai da wuya a zauna birni babu ruwa a cikin ta ko abu ne mai wuya kidan mun fahimci ma'anar cewa albarri da walbahar da Allah yake nihi anan ba ana nihin sarari bane da teku a ana nihin birni da da ƙauye yanzu kaga birnin ma ana banna ko ƙauyen ma ƙauyukan kuma ana banna na daga cikin banna da tafi shahara a cikin ƙauyuka bari mu faro da ƙauyuka shi yin matan mutane cikuna ba su ta nema exod jama'a ba haka bane mu ya irin wannan jahohin abin da ke yawaita faruwa shine ba duk ƙauye ba za ka samu in aka cira da 'yan bida 'yan diga masu tafiya nema waje za ka tada wannan musibar ta zina da matan su yana da wuya yana yana da sauki to kuma irin wannan sai ga Allah ya bar su wannan ƙauye cikin wahala a ta wahala wallahi sai a ta wahala mu kuma irin nan birni sai Allah ya jarrabe mu da da masu ƙara zero zero mun bayanta sai kuma banna banna ce kuma banna bace sai kuma Allah ya san suke yi amma muke shan wahala suke yi amma muke shan wahala muke shan Allah ce wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya rufa mana asiri malik ya cewa wa qala ikrima imam ikrima shi ma yake cewa shi ma tabi'i ne yace zahara al-fasadu fil barri wal bahr amma inni la aqul lakum bahrukum hadha yace walakin kullu qaryatin ala ala ma'in yace ba zan ce teku ba wannan fa da yake tara ruwa ba shi ba Allah yake ni a'a yace kullu qaryatin dukkanin wani birni alama'in da yake saman ruwa ana ne dukkanin wani birnin da kasar gare shi ruwa ne to shi ake ni imana banna ta bayyana a wannan abun dalilin kuma me sabon Allah subhanahu wataala ma'ana dai idan kaga al'umma tana cikin mabannata sun yawaita a ciki to kada a zargi kowa kar a ce insecurity ne wace ce da wace ce la wallah abinda Allah yake muna wa'azi da shi shine mu ne muka lalace inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi bi anfusihim Allah bai taba sauyawa mutane ba sai suka sauyawa kawunan su yanzu duk wata matsala duk inda kaji ana magana ta insecurity ta rishin tsaro ina mai rance muku da Allah da daga sama bata da gimshiki na rance da Allah zaka ga akwai banna da ake a wannan zonkin ba yadda za a yi ba yadda za a yi ka sami Allah kuma Allah ya barka zama ya barka zama ya barka zama lafiya ba yadda yanzu yanzu fa ba fa Allah ba da yake shine Rabbul Izzati ko shugaban kasan nan ma shugaba ka ya kata ne sa gwamnan garin nan kadai in ka ka fito kana tabin saka da shi tsakanin da kai Allah ka zama lafiya tsakani fa da Allah gwamnan garin nan kadai in ka ce za ku yi tabin saka da shi ya fada ka fada to lalle baka rabuwa da tahiya jindirmeni da kuma tahiya kumsariya da ta gaban titi ba gaba ne to walillahi almaslul a'la ina da kuma ka taba mai sama wanda shi ne ya kowa da kobi kuma sai ka zauna lahiya impossible wallahi mun fice karatun ko wa qala qatada yace amma albarru fa ahlul umud imamu qatada yace cewa abinda ake da albar mutanen albarru yace ahlul umud su da mutanen fatauci su yi runhunan su kuma su kara gaba a ruhuna a yada zanguna a wurare da dama. Wa amma al-bahru amma al-bahr yace fa ahlul qura warif su ne mutanen birni da ƙauye. Qultu wannan magana wacce ta waye Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ce wa qad samma Allahu ta'ala al-ma'a al-adaba bahran yace hakika ba shakka in tabi bi al-Qur'ani ubangiji ya kira ruwa masu gardi da cewa teku ne. Fa qala sai Allah ce wa ma yastawi al-bahrani har abada teku guda ba za su dace ba za su daidaito da juna ba hadha ma'un furatun sa'iqun sharabuhu wa hadha milhun ujaj Allah ce wannan kuma ruwan azbun ruwa ne masu gardi masu dadin sha furatun farare ne ruwan masu kyawo sannan kuma sa'iqun sharabuhu wajen sa kuma suna da sauki wucewa ga sa akwai ruwa masu masu yauni haka ne akwai ruwan da suke da yauni a halshe to wannan sa'iqun sharabuhu ruwa ne suna da sauƙi wajen sha suna da kuma daɗi da wajen haɗiya wa haza milhun kuma wannan ruwa ne masu gishiri ruwan gishiri ne kuma ujaju masu basa da daɗin sha ruwa ne wanda suna da garbi a halshi suna yanka halshi Allah ce to har abada waɗannan ruwan guda ba za su ba za su daidaitu ba sai ce walaysa fil alami ma'un fil alami bahrun hulun waqif yace ibnu ke ibnu kirke cewa a duniya ba wani ba wani teku da yake da ruwa masu zaki da suke tsaiko akwai duk ruwan teku mi gare su lami gare su duk ruwan teku inda inda teku ce to zaka samu ruwan suna da mi suna da lami shi yasa ai wani sahabi tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa mu annabin Allah mutane masu tafiya fatauci muna tafiya sama ruwa lokacin sallah yana zawwa kuma a tare da mu babu ruwan da za mu yi arwalla da su illa ruwan shanmu ruwan teku ba sa sha saboda gishirinsu da lami to kuma in muka yi arwalla da wayancin da ruwan da muke sha ruwan za su ƙare sai zama tuba ma da ruwan sha shin za mu iya amfani da ruwan teku wajen arwalla sai mazala ce ƙware da gaske ruwan teku halal ne ruwan teku masu tsarki ne tahurun ma'uhu ruwa ne masu tsarki sai ce wahillun mai ta tuhu kuma duk dabbar da take rayuwa cike ta mutu to kuma bata mutu ba suke ba halal ne ka ci ta kun gane shi yasa kifi baya kai in ba kira ta kala kato ba su dake cewa a yanka kifi da fara saboda sakarci kai zaka ci a yanka fara saboda Allah in ka kamo ban wara zaka kai yanka su Allah ya rufa mu da asiri shi yasa wallahi duk wanda Allah ya ya batar da shi ba din raka dai gane ba kuma kuma kaka dawo cewa in zaka yi dawa kowa sai ya gano kuskure ne ka dibi wanda yafi ka iya wa'azi ba waye annabin Allah kowa ya gane har ya mutu akwai su gane ba iya yi kokarin ka dai wanda kuke tare su fahimci al'amarin kawai ka roki Allah ya sa ka yi dashi kuma ya karba maka Allah ya karba muna malaki cewa inna hiyal anharul jariya sune ruwa masu gudu sun fi dadi ai ko walbaharul malih yace ruwa mai gishirwan gishiri huwa saki shine wanda yake dawwame wuri guda fasamma Allahu alqura allati alaiha almiyahul jariya sai Allah ya kira ruwa ai garin da ruwa suke tafiya karshen ta da da da da, da abin nan bismi tilkal miyah da sunan wannan garin sai Allah ya kira ƙauyukan da ruwa suke tafiya a karkashin ta cewa albahar sai ce zahar fasadu fil bahri ana nihin garuruwa kenan ba ba teku ba wa qala ibnu zaid ibnu zaid ke cewa Abdurrahman bin Zaid kenan ko yace dhahara al-fasad fi al-barr wal-bahr yace qala az-dhunub yace ai dhahara al-fasad fi al-barr wal-bahr ai bannan da Allah yake faɗa shine zunubai ne suka bayyana cikin doron ƙasa zunubi ne bayyana qultu ibn al-qayyim yake cewa sai nace arada anna dhunuba sababul fasadi yace abinda mala yake nihi anan yana nufin wai cewa dalilin sabon shine dalilin bannar shine yin zunubi yin zunubi ne yake kawo banna a cikin al'umma allati zahara wa ta bayyana mana sabon Allah yake kawo banna ta bayyana a cikin a cikin ƙasa kun fahimta in aka saba ma Allah to sai Allah ya sa ku dinga cin junan ku wanga ya yaki wanga wanga ya kashe wannan kun fahimta wannan ya sace kai wannan wannan yana ganin wannan bai dace da kaza ba wannan yana ganin kaza da kaza da makamantan wannan ababe da ake suke faruwa sai ce wa ina arada al-fasad allati zahara huwa dhunub in kuma mala yana nan cewa ai Allah ce zahara al-fasad bimana zahara dhunub banna ta bayyana yace nafsuha da kanta fatakunu lahu fi qawlihi liyuziqahum ba'da alladhi amilu lam al-aqibatu wat-ta'yil sai zamanto karshen abinda Allah yake ni ana wannan lamun ta liyuziqahum lamu ce ta al'aƙiba ta hukunci da kuma lamu ta'alil a larabci. In haka ce lamu ta'alil shi ne lamu take bayani dalilin yin abu. Misali, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa an zalna ilaika zikira, sai ce mi, wa an zalna ilaika zikira, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Mun sabukan maka da Alƙur'ani. dan ni Allah sarrafa Qur'ani sace dankawa mutane gargadi kubaita to idan dauki wannan liziqahum la mutay ta'ali ta ta'ali ana gayin dalilin da yasa aka turo shi annabi to dalilin abkuwar sabon dan Allah ya musu hukuma kun bayyana ba zai ka gane ba ba ka gane ba wannan qadiya ce nahawiyya ظهر الفساد التي في البر والبحر liyuziqahum ba'da allazi amilu banna ta bayyana ma'ana zinubi ya bayyana a doran ƙasa a birni da ƙauyuka dan kadai Allah ya mutane azaba ko banda yanzu kaga lamu ta'lil ita ce lamu ta'lil mun gane masha Allah sai yake cewa fal muradu bil fasadi amma abin da yake yace wa ayla awwal in muka dauki magana ma'ana ta farko falmuradu bil fasadi abinda ake ni da alfasad yace annaqsu shine rawuwa tauyewa wa sharru da kuma sharri ma'ana dai zaharar fasadu ai tauye haƙƙin Allah ya bayyana da kuma sharri wal alam da rishin lafiya cututtuka allati yuhdithu Allahu fil ardi wanda Allah yake yake kirkirowa a cikin ƙasa inda ma'asil ibad a lokacin da bayin Allah suka saba ba Allah ma'ana idan al'umma ta sabi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ƙirƙiro ya zartar da ya haddasar da wani abin nan wani naƙasu da sharri a cikin al'umma. Kun fahimta? Idan al'umma ta sabi Allah subhanahu wa ta'ala, to sai Allah ya jarrabe ta da mi da wani irin wata musiba, da wata irin jarabawa. Sai da ba misalin kamar irin cutar da aka yi ta korona. wallahi al'azin ka taya ka fahimci korona ko? Taba Allah ne aka yi. Malam zai taba Allah ne aka yi. Ku ribi ikon Allah subhanahu wa ta'ala a tari ba taba ana aikin hajji ba. Ko Fir'auna da ya tsageranci bai hana aikin hajji ba. Fir'auna da ya tsageranci a duniya bai hana aikin hajji ba. Amma sai Allah subhanahu wa ta'ala da al'umma ta fusata sa, sai ce to ɗakin ma bai bukata to sai me ya faru kowa ya gani lokacin da tsunta suka zama suna suna da wafi kai kai tsammanin tsuntsaye ne kai haka uqsimu bi rabbil izzati akwai mala'iku tare da su abinda malai yake so mu gano anan sabon Allah da zaka aiwatar yana sanya Allah ya haranta maka wani abu na al'amari na rayuwa kuma sai Allah ya fitine ka da jarrabawa yanzu dan Allah bari in tambaye ku dan Allah a hana ka sallar subahin ba jarabawa bace tsakaninku da Allah ka tashi ran kai ka san in ka san sallar subahi ta kai in mutum bai yi ta ba ya tashi ran shi ta baci ya ta bakin rai amma ba da me yin ta fa da me yin ta duk mai sallar subahi in bai samu sallar subahi ba bakin rai yake yi zagaransa ya baci to kuma galiban ka tsaya ka auna duk wanda ke ratar sallar subahi in yana yin ta ko yayi race kinta in ka tsaya ka aura sai ga akwai abin da kai ma Allah wanda Allah bai su kun fahimci karatu ba ku lura ba Allah ya rufa wani asiri kaga wallahi in ka tsaya ka sai ka gano ashe akwai abin da kai ka tabo Allah ne to ai ai annabi ne ce duk wanda ya salla subahin kana fi zimmatin lahi to dan Allah ya cire maka wannan kariyar sai hana ka yin wannan abu dan ka gano kuran ka sai ka gyara mun baita ai kamar yaro ne baban sa laifi sai baban ka ya saka aiki ka kiya sai ka ce kudin karin sabe kan an hana maka dan ya gano gobe fa in ya sake yin abun da ba za a basa ba mun bace karatu to ai wannan kuma wata rahama ce ga al'ummar Annabi Muhammad ba duk al'umma ta samu wannan damar ba ita al'ummar baya in ta yi ake mata wa'azi ba ta jiya ba sai Allah ya halakar da su. To mu kuma sai Allah ya bi mu da cewa akwai asar da muke ganewa amma mai hankali ke ganewa. Allah ya sanya mu cikin masu hankali. Mala yake cewa fa kullama ahdathu dhanban duk lokacin da mutane suka kirkiro wani zunubi ahdatha Allah lahum uqubatan sai Allah ya kirkiro musu wata azaba. In kuka yi wani sabon laifi sai Allah ya kirkiro wata azaba. kama kala ba'du salafi kamar da cikin magabata ke cewa kullama ahdathtum zanaban duk lokacin da kuka kirkira zunubi ahdatha Allahu lakum min sultanihi uqubatan sai Allah ya kirkiro muku daga mulkin sa wata irin uquba in kuka wa Allah wani laifi to sai Allah ya kirkira muku kuɗi ba duk wani laifi da za a wa Allah to irin uqubar da Allah yake masa yake ma'alumar da bada aka yi wa wasu mutane hukumar da Allah yanzu kowane mai mulki ba ku za ku lura da kyau duk mulki in duk shugaban da zai zo ya shugabanci a ƙasar nan ko in ka tsaya ka auna shi ga da irin nasa kuskuren da yake kuma da irin abin da yake na ba daidai ba to kuma da irin yadda Allah yake bin sa da kulli cikin al'amarin sa yanzu ko da a barka shugabanci a ce kawai ga wasu mutane za su iya babakere da kuɗin al'umma amma baka da bakin magana shi karshe wallahi azaba ce ga su kai baka ce ba su ci su ci su ci su ci da kyau kuma kai Allah shi hana ma ci kuma su suna kuma ba kai musu magana wannan ba azaba bace azaba ce amma wallahi ba sa ganewa saboda boko ce aka ratsa ba karanta addinin ba eh ba ba karanta addinin ba malike cewa wa zahiru abin da yake fili wallahu ta'ala alim Allah shine mafi sani annal fasad al murad al murad bihi bihi al dhunub yace bannan da Allah yake nihi anan ana nihin zunubai ne wa mujibatiha da kuma abin da ke haifar da ita wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala yace fadar Allah yana yana nuna a haka li yudhiqahum ba'da alladhi dana musu abin da suka aiwatar fa hadha haluna yace wannan shine halin mu wa inna ma azaqana shay'a al-yasira min a'malina ubangiji na dandana mana abu ne mai sauki daga cikin ayyukan mu Allah yana dandana mana uba ce ai kadan ni sakamakon abun da muke aikatawa masu girma walau azaqana kullu a'malina da duk abun da muka yi Allah sai dandana mana azaba da shi lama taraka ala zahriha min dabba da ba wanda zai saura a duniya da duk in kai laye Allah ya jarrabe ka to da ba wanda zai zama da lahiya a duniya dan ba yiwa ke sauna ba kai samun Allah ba haka ne bai yiwa bai yi kula ne da wasa da wasa da matan mutane ne a shago ba laihi bane jama'a laihi ne laihi ne kula da yan kallace kallace ne a TikTok ko a YouTube ko a wace ce shi ma dai duk laihi ne laihi dai sunansa laihi Allah ya gafarta mana mala ya ce wa minha ay wa min na 20 kenan na 25 wa minha aiwa min ta'asiril ma'asi ko aiwa min ta'asiri ma'asi Allah na daga cikin mummunan tasirin sabon Allah fil ardi a cikin ƙasa ma ya hillu biha abin da ke samun ƙasar min al khasfi na daga kiskewar ƙasar wazzalazil da kuma girgizar ƙasa wa mahqu barakataha da kuma shafi albarkata amka misalin cewa irin abin da Allah ya mana na ruwa har ta kai gadan mu ta kace dan duka sabon Allah ne to sai ce kina na sabon Allah kai ne musana sabon Allah garin nan ba shi Allah ya san ana yi dan yana ganin kowa eh dan da an yi kokari aka yaki da gidajen karuwai to da Allah ya kaso kira al'amurra aka Allah ya turo ruwa ta cikin ungunne da dama sai ga da gidan kai gagare ka kwana ana ruwa kada zo saboda kada tsoro ka kwanta da shika ta doshe ka kaga wanda ita ba hukuma ce Allah rufa mana asiri bala ce wa kad marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo zai ta yaki ta buka ala diyari samud akan mutanen akan gidajen samudawa mutanen annabi annabi salih a wani gari ake cewa mi sunan garin mun fada shi tana mai na bai faɗi sunan garin su garin garin annabi salih inda aka raka da samudawa ta tila es bai da su gaya mana su suka ɗauka karatun. Al'ula, al'ula muka ce garin yana cikin Saudiya yanzu haka, yana cikin garin yana yana Saudiya, al'ula. Saboda annabi Salih ba larabi ne, cikin annabawan Allah guda hudu ne laraba ko? Akwai annabi Salih, akwai annabi Shu'aib, akwai annabi Ismail, sai shugaban halitta annabi Muhammad wanda su ne larabawa cikin annabawa sauran duk ba larabawa ba ne e duk ba larabawa ba wanda su ne larabawa cikin annabawan Allah mun fahimta to shi ba larabe ne shi annabi salih to annabi ya biya a garin a garin mutanen samudawa famana'ahum min dukhuli diyarihim sai aka hana shiga cikin garuruwan su illa hum ba ku nace wasu ba su da wannan ba su da wannan tsari a wasu littafan babu shi a hadisin asalin hadisin babu shi wa min shurbi miyahim kuma an hana su sharuwa wannan garin wa min istisqa'i min abarihim kuma an hana su sharuwa daga wayannan riyojin na garin hatta amara an yu'lafa al'ajin alladhi udina bi miyahim lin nawadi har aka yi umarin cewa a miyar a watsar da ko a zubar da garin da aka kwaba da ruwan wannan garin wa wa abin nan raƙuman da ake shayarwa li ta'thiri shumil ma'siyah saboda tasirin shu'umcin sabon Allah subhanahu wataala wa kadhalika shu'umu ta'siri li ta'siri shu'umil ma'asiyati fil ma'i saboda tasirin shu'umcin sabon Allah a cikin ruwa ma'ana mutanen garin suka saba ma Allah amma sai abin ya shafi ruwan ruwan garin ruwan ba san kwana yi ba ko su sana yi eh ruwan ba san kwana yi ba amma saboda an samu Allah a garin sai abin ya shafi har ruwan garin sai Allah ya hana su sha saboda kare su je su illata su wa kazalika shumi tasiri dhunubi har kuma ta irano cewa shumcin tasirin zunubai wa fi nafsi samari kuma haka ma daga tawaya ta ayin itace wa ma tara bihi min al-afati da wani muke gani na sabon na, na daga daga daga abun nan al-afat lil huka da kuma sabo da da zunubi da kuma azaba al-afat jamu afa musiba wa qad zakara al-imam ahmad hakikan al-imam ahmad ya ambata a cikin fi musnadihi a cikin littahinsa fi dimni hadisin a cikin wani wani hadisi qala yace wujidat fi khaza'in bani umayya an samu a cikin rumbu rehelu na banu a banu umayya hintatun wata abin nan ce tsawa take kawa da da alkama alhabatu bi qadri nawati tamar diyan wannan habbar wannan alkamar kwatankwacin dan dabino kaga dan dabino ko ba kari bane ko alkama kamar dan dabino malan ka san al'amari ya girmama وهي في سرة مكتوبة تناتك وتجكاد أكربتا أكنت أربتا عليها أكنت كان هذا أكتش وننفا نبت في زمن يعمل بالعدل كهذا ينبت في زمن من العدل wannan tsiran ya fita ne Allah ya fitar da shi ne a lokacin da ake adalci a cikin al'umma wa kathiru min al'afati da yawa cikin musibu da cututtuka ahdathaha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kirkiro su ne bima ahdatha al-ibadu min adh-dhunubi sakamakon abin da ba su kirkira sabon Allah wa akhbarani jama'atu min shuyukh as-sahara'i wasu daga cikin shugabannin nan sahara suka bani labari annahum kanu ya'haduna thimara akbar mimma hiya al-ana cewa su suna girbe ƴaƴan itace fiye da suke girbe ta a yanzu wa kathiru min hadhihi al-afat diyara cikin wa'annan sabon Allah ko wannan musibur da cikin wannan musibu allati tusibuha da take samun al'umma fa a yanzu lam yakunu ya'rifunaha a can da ba a sani ba muka ce misalin kamar tension kamar a ce ayi mutum wanke gilbe saboda Allah shekara 30 baya an san wani wanke 40 an san baya wani wanke gilbe an san karamin yaro jari da tension yanzu sai ayi yaro da jari da tension jari da ban gaji an ce mutum tension to ya tsokon mai kudi na ba ga bane da ga jajin tasirin da tsoho da kun tsoho mai kudi ne cikin masu kudi ne yanzu ba ba ga da kotala katilan makatulan baka aji baka ba wani ajiya ba ka kama da shi Allah ya rufa mana asiri da ba san wata sida ba ko an sani ba san wata sida ba ba san wani istoma ba wani irsar ga gana ta fama mutum ya ce ni baccin kaza ni baccin kaza wani infection duk ba sani ba ci ake da kyau kuma lafiya kowa kalau amma da muka zaka mu muka ɗan baya muka zo Allah da nau'i nau'i na sabon Allah muna son mu Allah da bara sai Allah ya ce to take abincin ma sai a jarrabe ku eh yanzu in ka doka kashi 75 cikin 100 na rashin lafiya da mutum yake gaba da cikin abinci ke karewa rashin lafiya da mutum yake in ka aura kashi 75 duka cikin abinci ne yake duka sa yanzu ka ci abinci ma da shidali ne ka ci abinci ma shidali ne cin abinci ma to nan gaba ma kwana ma shidali ne eh sai ana zuwa ai in dai za a ci gaba da sabon Allah ko to ba yadda za a yi Allah zai bar mu bar mu a lafiya malik ya cewa wa inna ma hadathat min qurbin wa inna dukkanin abubin da muke ganin rashin lafiya sun faru ne a baya to mu je sabon karatu malik ce wa amma ta'thiru dhunubi fi su fi su fi suwari wal khalqi wa min hana 26 yana karanta wucewa saban Allah al-ma'siyatu tu'affiru fi surati al-insani wa khalqihi saban Allah yana tasiri a siffar mutun surar mutun da kuma halittarsa saban Allah yana tasiri wajen nakasa halittar dan annabi Adam da ma kuma surar jikin dan annabi Adam kaji mu shirka misali daya idan mutum yana in kai san mutum mai sabon Allah to zaka jikin shi mutum jiki ne mai rauni saboda zuciyar ta rige ta lalace me zaka kake ganin mutum mai yawaita ibada yana da karkarfa ne musamman mai yawa abu guda biyu azumin nafila da qiyamul layl wallahi ba wanda kake tsari me yasa annabi Allah suka yi kowa tsari saboda ibada ce ibada tana gina jiki eh ibada tana tana gina jiki kalli ka gano cewa annabawan Allah suna da ƙarfi bibi kisar annabi Musa me Allah ce fa wakazahu Musa faqada alayhi tura shi bane kai haka tai haka sai ko sai fadi mutayya mutu bai ya doka bugun ashe zinibi yana sa cikin mutun yayi rauni irin cikin mace sai mutun ga yana lagaga kamar an jiga an jiga tafiyuka malati wa amma ta'sirul ma'dhunubi fi suwari wal khalq faqad rawa at-tirmidhi fi jami'ihi amma tasirin zinibi a cikin surar mutum da kuma halittarsa al'imamu tirmizi ya fitar a cikin littafinsa anin nabi sallallahu Alaihi wasallam daga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam annahu ƙala annabin Allah ya ce, Khalaƙallahu Adam wa tuluhu fi sama'i situna zira'a, Allah ya halicci annabi Adam yana da tsawon zira'i sitin, zira'i shi ne daga gusurwar hannu zawa, daga nan zawa na shi ne zira'i. In ka aza, tsawo 60 shine zira'in tsawon annabi Adam kuma wannan tsawon shi za ta da kowannen mu dan aljanna da ikon Allah subhanahu wataala muna masu tsawo zira'i 60 tsawon annabi Adam shekaru irin na na annabi Isa shekara 33 ba tsawo cikin aljanna eh duk wani mai warwara bai shiga aljanna sai an mira shi yaro sai an mira shi yaro saboda ayin da tsuwa akwai shi da tsuwa ma kashin shi musiba ne ko wallahi ba ka gane tsuwa tsuwa ji dalili sai ta baka mutum gashi ya tsuwa bai karatun addini ba bai karatun boko kuma gashi talaka sai ka gano ashe tsuwa musifa ne in aka yi karatun addini da na ba da dama abu za ga ana ta tilawa ana ba da kwanse ana ana ana jin hankalin mutane in nan bariki ne kuma kawai turanci zai wayata zai zaga kawai na yana yana yawaita turancin kawai kullun da journal lokacin da muke ai mu lokacin mu kaza eh kullun lokacin su kaza eh Allah ya rufa mu da asiri Allah ya rufa mu da asiri maji to Allah ya halci annabi Adam da zira'i 60 falam yazal al khalq yanqusu hatta al an yace mutane su gushe suna ragewa ba ana rage musu tsawo har aka yin su har aka kai yanzu ka dibi samudawa yana hito mai aljibali buyuta aminina mafakar fa zuwa suke su fasa dutse a shige ciki fasawa yake a shige to kaga ashe cewa raguwar halitta ta mutane a rage tsawon meka wannan abun sabon Allah ne dalilin abun da mutane suke aiwatarwa ne sai Allah yake ta rage yake ta rage al'ummar kuma ake ta rage shekarun mutane kuma Allah yake rage shi hatta shekarun mana su rage albarka yanzu ka dibi da in mutum zai tafi ya bai sai shi sati guda bai zo ba haka ne sai a yi sati ba a zo mai ba ko kwana uku ana tahiya amma yanzu fa cikin mintoci da sai a yi shekara sai mutum shekara uku yana tahiya bai zo aikin hajji ba shekara uku ga zo aikin hajji ba kana tafiya kana yadda zango amma fa in iri guda fa tsaho gare shi yanzu fa iri ɗaya da an yi azhar iri ya tsari ba ga wani in ma ka kuskura kai alkali ka ce gobe da azhar shikenan ta kare maka ana bin ka bashi ka ce gobe da azhar wallahi ta kare ba dan da nan ne ta kare malam baka gane wata na saurin karewa sai kana dauka albashin gwamnati kai dan da nan wata ya mutu dan da nan shekara ta kare amma da kafin a shekara to kamar rayuwar tana tafiya kakin ka ji an ce an rasu ku ji tambaye ka tsoyi ku zuba kakin a ce an rasu jima'a ki ji an ce ba mutu ba haka ne jima'a ake ba mutu kuma jima'a ake kaga tafiyar kuma tana da tsawo saboda lokacin babu kaya na zamani sai Allah ya sanya mu lokacin su albarka mu kuma sai Allah ya kawo mana zamanin kayan zamani sai ka ce mu lokacin kuma albarka ya sai kaga mutun ya share awa ai ka gane cewa lokaci yana gudu kwarai lokaci yana gudu kwarai tambaye mai kallon India baka labari sai ga an shiryo shirin awa uku sai haka kai kallon shirin da haka tashi kai kai kallon na uku cikin ini guda ku kubaita saboda winin wunin bai da bai da abun nan bai da yawa yanzu dan kasuwa zai zo ya buɗe kaga an kai la'asar bai amshi ko jikami ba la'asar ta bi amshi ko jikami kuma ta kare ka gano cewa wuri yana gudu kwari amma da wuri kakin ya kare an gaji an gaji an galabaita mala ce fa idza arada Allah an yutahhira al-arda idan Allah ya nufaci ya tsarkake ƙasa min al-zalamat daga azzalimai والخونة دم يودرة والفجر دعين إسكا سنة الفجر يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم sai Allah ya fitar da ɗaya daga cikin bawansa ya fitar da wani bawa daga cikin bayinsa min ahli baiti nabi da cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yamla'u al-arda qistan kama muli'at jawran sai ya cika ƙasa da adalci ya game al'umma duniya da adalci kamar da duniya ta game da zalunci kamar da aka haɗa duniya da zalunci sai wannan mutumin ya game duniya da adalci to wannan wani mutum ne shi ne mahadi ƙarshen zamani annabi ya karanta da mahadisi ingantacce cewa mahadi zai bayyana shi mahadin nan kuma daga cikin zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga zuriyar al-Husaini ne dan Ali kaga dan ita Fatima mahaifiyar al-Husaini kin Al-Hasan dan Ali dan Abi Talib ma diyar waye diyar annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to shi mahadin zai fito daga zuriyar Ali bin Abi Talib shi kuma zuriyar Ali gidan waye gidan annabi ne kenan ko kun fahimci karatun shi wannan mahadin da zai zo sunansa irin sunan annabi gare sa sunansa Muhammad sunan babansa kuma Abdullahi sunan shi Muhammad sunan babansa Abdullahi kuma zai zo daga cikin qabi daga cikin zuriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bai yaki da dukkanin wani abu suke na na sabon Allah har a tabbatar da adalci a doron ƙasa kuma zai zo manzon Allah ce zai zo kuma wallahi zai zo muna da yaƙini 100 bisa 100 kai dubu saman dubu cewa zai zo to kuma ai kakin yanzu an sha samun mutane masu su mahadi ne ko hannan kusa kusa nan gaba gare mu nan Sudan wani ya bi zata shi ma mahadi na eh shi ma mahadi ne Allah ya rufa mu asiri ma ce fa yaqtul al masih wa yaqtul al masih al yahud wan nasara sai al masih Isa dan na na Maryam sai ya kashe Yahudawa da Nasara ashe shi ma zai mi zai dawo duniya a haƙira mutu ahalus sunna wal jama'a annabi isa zai dawo duniya kamar da manzon Allah sallan yayi bayani daga cikin malamai akwai hatta cikin ahalus sunna ko suna ganin cewa annabi isa ba zai dawo ba daga cikin masu wannan fahimtar nan kusa kusa ba da jimawa ba akwai kakan shakka Abubakar Mahmudu Gumi alaihi rahmatullahi ta'ala eh shi da gumin da kai ta gumi ya da fatawar cewa annabi isa ba zai dawo ba duk da wasu suna cewa kafin ya rasu ya canza ya canza alƙibla akan cewa zai dawo amma da cikin littafi sai na tabbatar cewa ba zai dawo ba radul azan ila ila ma'ani alquran Allah ya gafarta masa almuhimu da annabi isa zai dawo kuma zai yaƙe yahudawa da nasaru su yahudawan fa su ne wanda ake tarkici kan su anan fa isra'il fa yanzu su ne su ne wanda ake tarkici kuma babun mamaki bane duka abin suka yi ni ba za su ba da mamaki ba kusan dalili sabas tun can da Allah ya tsire tsiran nuni ba shi ya gace mutum tsiran ne ne to duk abin da ya ba hakanin mamaki eh na wani na wani da uban sai mutum ce wallahi sai an sai da masallaci an biya abin da araba gado to in ba tsinuwa ba me yake wannan eh Allah ya rufa mana asiri to kuma su ne wanda aka mai da kakanninsu da uwayensu aladdu da da birarra eh su ne fa wanda aka mai da kakanninsu da kuma kakkamanta wai ai yakin duniya da ake na na biyu itlar baya ya kakashe su ai shi itlar kin babansa ba yahudi babansa ba yahudi ne ai itlar kin babansa mahaifinsa ba yahudi ne iri da gina azabtar da mahaifiyar ce ga cewa wa'annan in suna duniya ba karana in iska bane kuma su suka so su kashe annabi Isa su suka yi niyyar kashe annabi Isa sai Allah ya daga su Allah yake cewa bar rafa'ahu Allahu ilayhi har Allah ya yake fasara da ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allah ilayhi to annabi Isa zai kashe Yahudawa da Nasara duk mai cewa annabi Isa dan Allah ne in Isa zo zai kashe sa wannan ba da'awar sa bace wa yuqimu ad-dina kuma ya tsaya addini allazi ba'atha Allah bihi rasulahu wanda Allah ya aika manzon sa shi wani addini kenan shi ma zai zama to cikin addini yana mabiyar annabi Muhammad wa tukhrijul arda barakataha barakatiha daga nan kuma sai ƙasa ta dinga haifota tana fitar da albarkata saboda an wanke babu wani sauran sabon Allah ya ajuza ma ajuzu an kashe su dajjal an kashe sa ga dajjal sharru sharru ghaibin yuntazar haka da sharru ghaibin yuntazar yana da kyau gaskiya a dinga tsara muhadarat a kayantar da mutane alamatu sa'a wallahi musamman karatu akan dajjal da yazu da ma'ajuj sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin halittar da bata zo ba ana jiranta duk wani annabi da ya zo duniya sai da yau al'umma sa bayani kan dajjal ba wani annabi da Allah ya aiko a duniya sai da ya tsoratar da mutanensa kabe da dajjal shi ne sharru ghaibin yuntazar to ga dajjal shi ma an kashe sa zai kashe annabi Isa an kashe ya da ma'ajin shi to sai kuma ya tsayar da addini na gaske a doron ƙasa addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tukhrijul arda barakatiha sai ƙasa ta dinga fitar da albarkata wa ta'udu kama kanat sai ta komo kamar take a da komi cikin kwanciyar hankali ba wannan ta'adda ba wani wanga cikin kawai yana kidnapping duk kowa ya aje bindiga ba wani mai kirkira bindiga kuma kusa wani abu za a zo nan gaba lokacin da bindiga ba ta aiki wallahi ibin e za a koma yaƙi iri da ake yi a da kwari da baka da mashi ta takobi zai zo haka manzo Allah ya faɗa zai zo kuma jama'a zai zo wajen technology duk wani technology da ka gana zai bace za a domo komo kamar take a baya hatta innal isabata minan nasi har da wasu daga cikin jama'a na mutane ka samu wasu gungu na mutane ya'kuluna rumanata kaga wasu jama'a masu ɗimbin yawa sun taru an bude ɗan roman guda ana ci kuma zai kowa sai ya ƙoshi roman ɗaya roman guda sai al'umma ƙabila guda unguwa guda misala ta gefen zogi su taru suna ta ɗan roman guda kuma kowa sai ya ƙoshi saboda albarkar da Allah ya sanya a ciki kun fahimta wa yastadhilluna biqihfiha kuma su dinga suna yin rukunai da da bawata bawon roman guda ma sai sai ayyukan gida ki da ita to ka san ayyukan mutum ba karami bane bawa ai kusan bawa ko in ka bude roman kin ka cire ɗaya to wannan da ake cika ana maganin ciye cike da shi wanda yana maganin ilsel ko ku sani ba eh bawon roman tana maganin ilsel in ji likitoci na addini suka ce zaka shanya ta ta bushe ba cikin rana ba ka yi garinta ka sanya da zuma in za ka sha da ikon Allah za ka bude ilisar har abada. E, to wannan bawar sai ya koma ana, ana lema da ta ko kuma ana rihin gida da ita, saboda girman ɗan romankin. Ɗan roman ɗaya ba ba wala, ɗan roman ɗanaya. Ai, ka san ku al'amarin azimu ne, waya kunul unkut min al'inabi wa ƙaraba'irin sai zamanto jelar ɗan inabi ina in ka tere zan ba ina abin da ake ɗauko ake arza sama su kilon ɗan abin shi da unkot to sai ga raƙumi guda to wannan rezen ɗan ɓawo shi ne za a ɗauko aza masa shi ke na raƙumi ya ya ƙari ɗauka kaya saboda girman rezankin nan to jama'a saboda Allah in dai rezan wanga zai zama aga to ya kake tsammani na aljanna ka eh in dai rezakin duniya zai zama to ya ka dauko dan shirya ta guda aka aza saman shi ya raƙumi ya ƙare ya zama to kayan raƙumi ya cika ka ce mota station ta cika ko toyota ko wannan ga telebikin ta doka ta doka rabin nan ta doka ben ta cika to ai ka san ku al'amarin mai girma ne mala ce walabnul qih ولبن القحة الواحدة تكفي الفئام من الناس sai a samu nonon taguwa guda mai shayarwa aka ce al-liqha ita ce taguwa wa labnul liqhati al-wahida nonon taguwa guda mai shayarwa la takfil fi'ama minan nasi ta wadatar da wani bangare na al'umma sai ka ce rabin tawa misali sai a ce tawar binta taguwa guda ce za ta ba kowa nono ya sha. Kaga ai albarka ta mi, ta dawo irin taguwar annabi Saleh, eh, albarka ta dawo malam. Malik ya cewa, wa hazihi li'anna al'adalan ma tahurat min al-ma'asi zaharat fiha al-atharu albarkati min Allah ta'ala allati mahaqataha adh-dhunub wal kufur yace wannan kuma dalilin saboda li'annal arda saboda ta ƙasa lamma tahurat lokacin da Allah ya tsarkakar da ita min al ma'asi daga sabon Allah zaharat fiha atharul barakati sai alamun albarka sabko a cikin ta albarka ta Allah subhanahu wataala allati mahaqata hadhunubu wal kufur wanda zunubi da kafirce dalilin dalilin tafiyar da shi wala raiba an al-uqubat malaci babu shakka ba gungunto cewa zunub al-uqubat zunub asa abin uquba allati anzalallahu biha al-ard wadda Allah ya sabkar da ita a doron ƙasa baqiyat atharuha sariyatan fil ard Allah ya bar birbishinta birbishinta a doron ƙasa tana tafiya a cikin ƙasa mana duk wata al'umma da aka yi a baya da Allah yi wa azaba to wannan azabar Allah bai doke ta duka ba Allah ya bar wani alamunta a doron ƙasa mutanen annabi salih da aka halakar da su akwai birbishin azabar ba zahi bane aka halakar da su yau mudilla zahi ne aka halakar da su to mutum yanzu akwai lokacin da fa in zafi ya yawaita sai ka gana ta mutuwa birbishin wacin azabar ce to kun me yake kawo wancan zahi sabon Allah ne mutanen fir'aun mutanen annabi Musa da bi Allah halakar da su da ruwa ko to idan sabon Allah ya yawaita sai Allah ya aka yi kallar irin na fir'auna sai Allah ya dauko ruwa sai ya mutane azabar su shi ne abin da malake ne kamar ba Allah ya cire azabar wani gaba ɗaya ba a'a akwai birbishinta akwai wani efekinta cikin cikin cikin al'umma idan al'umma ta sai irin wannan laifin da aka yi su na fara suka yi aka yi musu wannan azabar to sai Allah ya medo wannan azabar sai a yi musu halaka azaba da irin wannan azab da irin wannan ukubar kun fahimta malace tatlubu ma yushakilu tana nema abin da ya daidai da ita min zulmin sabo allati hiya athari tilkal jara'im wanda su sune birbishin dukkanin wayancan ta'addancin allati uzibat biha al-umamu wanda da su ne Allah ya mutanen farko azaba da su fa hadhihi al-asaru fil ardi ba shakka wayancan gurabun ko birbishin a cikin na na na abun da na a ƙasa min asar tilkal uquba na daga birbishin wacce wannan uqubar waccan uqubar ma'ana fa hadhihi al-asaru fil ardi wannan gurabun na azaba suke cikin ƙasa min asari tilkal uquba na daga cikin gurabun waccan uquba da Allah yayi kama anna hadhihi al-ma'asi kamar da wannan sabon da muke yi yanzu min asari tilkal jara'im dalilin wancan sabon Allah ne da ake aiwatarwa fatanasabat me gare ku kalimatullahi ko kuskure ne fatanasabat hikmatullahi wa hukmuhu ko jara fatan me gare ku malan zaidu hikima gare ka to shine magana ta gaskiya fatanasabat hikmatullahi sai ya dace da hikimar Allah wa hukmuhu da kuma hukuncin sa alkauni na kauni awwalan wa akhira farko da ƙarshe wa kana al'azim min uqubati min al'uqubati lil azim min al-kinaya malike cewa wa kana al'azim babban laifi babban uquba in kaga Allah ya azaba mai girma to tare alaka da aima Allah babban sabo babban laifi babbar azaba in kaga Allah ya mutane babbar azaba to al'umma ta yi babban zunubi ne wal akhafu lil akhafi kuma in ta dan zawalan karami sai Allah ya dan turo dan su musiba ai karama ba a yin diyawa wa hakaza yahkumu yahkumu subhanahu baina khalqihi haka Allah yake kut tsakanin bayinsa fi daril barzakhi wa daril jazai a gidan barzakhu a kabari kenan da kuma gidan sakayya shine ina alƙiyama wa ta'ammal malace ka lura muqaranata shaytani ay cuduwa da shedan kullu alaka da shedan wa mahillahu da kuma masokin sa wa darahu da gidansa ma'ana mutun ya zamanto a ce hurin akwai shedan yana sabka ko gidan gidan shedan yana sabka to ka dubi irin abin da ke faruwa duk inda ka ce maka yana da alaka da shedan to akwai abin da zai faru hurin na musiba fa innahu lamma qarna al'abdu lokacin da duk shedan ya zamanto ya bawa bawan Allah yana kwaikwayonsa yana aiwatar da abin da zai sashi farin ciki wastaula alaihi kuma shi shidan ya yayi babakere ya mamaye zuciyar mutum idan shidan ya hadu da mutum idan shidan ya kulla alaka da dan annabi adam sannan kuma ya mamaye zuciyarsa to nuzi'atil bar nuzi'atil barakatu min umri sai Allah ya cike ya cire albarka a rayuwarsa kun fahimta idan shidan ya kulla alaka da mutum ya kuma shiga a zuciyarsa to sai Allah ya cire albarka a rayuwarsa wa amalihi kuma Allah ya cire albarka a dukiyarsa wa qaulihi kuma Allah ce a cire albarka da zancensa wa rizqihi kuma Allah cire albarka da da arzikinsa ku gani ba yanzu mutum nawa ne yake sabon Allah yake shan gyara dokar 1 miliyan kuma kakin wata ya ci bashi ku gane ba mutum nawa ne ya kulla shan ya kulla alaka da mata yana bibiyan matan banza 'yan miliyan yake doka dai salar shakkan dimuwa amma kafin wata ya kare bai da ko dala ya ci bashi Allah ya cire mi albarka malike cewa walamma asarat ta'atuhu fil ardi lokacin da tasirin sabon rima shirin da'a ya bayyana a doron kasa ma asarat gurgurdan yadda ya bayyana wa nuzi'atil barakatu min kulli mahallin sai aka cire albarka cikin kowace wuri zaharat fihi ta'atuhu inda ake mashi dan da'a sai Allah ya cire albarka duk inda ake mashi dan da'a to sai kaga Allah ya cire albarka a ciki duhu ne kasan ana sabon Allah ko sai ga wurin bai da farin jini da mutanen kirki kai har mutanen banza ma ba su ba su a gare su wannan wurin wa kadhalika maskanu haka gidan da yake zama lamma kana aljahim lam yakun hunaka shay'un min ar-ruhi war-rahmati wal-baraka kamar da kasance a cikin wutar jahannama babu wani abu na tausayi da kuma rahma da albarka da ruhi a cikin ta azaba ce tsantsanta to haka anan duniya ma inda shedan yake anan to hurin baya da albarka Allah ya kare mu to kuma ne ya kamata mu kwana kenan ko Allah subhanahu wataala ya sanya mu mu karanta albarka kurakure Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh